الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau litinin biyar ga watan rabi'un al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya muwafaka da sha ɗaya ga watan goma shekara ta 2021 za mu ci gaba da karatun littafin a ƙasidar aya talibal i'rabi a wannan darasi na uku to satin da ya gabata a mun yi karatu akan huruful jarri mun yi sharhin su wanda mun yi la'irabin baiti biyu to yau za mu karanta babi na gaba sai mu sake dawowa mu karasa la'irabin wa'ancan baitoci guda biyu za a tashi babu hurufin nasbi to a shaikhu yusuf yake cewa babu hurufin nasbi fa'an min hurufin tansibul fi'la indana ka ƙaulika arju an afuza ladal hibri wakaila wakai min haka ƙaulika zurni kai أفيدك علما لن يفيدك هو غيري ولو, ولو وإذا منها وحتى ولا مكي ولا الجهود بعدها أبدا تجري تمال yake cewa babu bayani hurufin nasbi wannan babi zai muna bayani akan wato hurufin nasbi sai ce idan an ce nasba shine ɗaya ce daga cikin nau'ukan al'irab guda hudu dama al'irabi yana da nau'i nawa guda hudu akwai arrafu akwai annasbu akwai aljarru akwai aljazu to wannan duk sanda ake bayanin al'irabi su ake kira da anwa'ul i'rab to za a yi magana a kan alhuruf allati tansibu alfi'il almudari wanda suke wa fi'ili mudari nasba saboda haka hurufun nasbi da ya ambata yana nufin wato nasbul fi'ilil mudari nasba ga fi'ili mudari shi ake nufi anan ba suna ba ba nasaba ga suna ba to sai mala ya ce fa'an daga cikin haruffan nan muna da an min hurufin tana daga cikin haruffa jam'u harfin tana daga cikin haruffa tansibul fi'ila wa'yanda su haruffan nan suke yin nasaba ga fi'ili bi ma'ana alfi'il al-mudari indana a wurinmu mu malaman nahau wato malam da ya ce inda na yana nufin gunmu mu malaman nahau ina misali ka ƙaule ka kamar zancinka arju ina ƙaunar an afuza in samu babban rabo in samu babban rabo a ina ladal hibri a wurin babban malami yan ce alhibru ko alhabru ana nufin gogaggen malami wanda ya ƙoshi da karatu to sai ka ce arju ni mai magana ina ƙaunar an afuza in samu babban rabo ladal hibri a wurin kasurgumin malami to abin da yake nufi ma'ana yana ƙaunar in samu rabo na kila in samu karatu wurin malamin kamar yadda Allah ya tara mai tarin karatu to ni ma in samu irin wannan ilimi so mahallin shahid shine an afuza kaga ba a ce an afuzu ba don asalinsa afuzu ne eh fi'ilun mudari'un tunda mujarradi ne amma tunda an ta shigo to wajaba an ya kuna mansuban shi yasa an ka ce afuza eh afuza afuza akwai irin wannan misali a ƙur'ani? Hmm? an ta kula lamisasa an ta kula lamisasa kaga asuluhu ta kulu amma tun da an tazo sai aka ce mi an ta kula lamisasa ina wata aya inda an tazo nasu ba lilfi'il al-mudari ko hadisi hmm? eh aya ko hadisi har na ja'ala gawai a to ai babu fa'ida cikakka eh ga ya can walakin nalbirra ko ba shi nike so in kawo ba hadisi nike so in kawo menene fa akhbirni anil iman sai ce mi an tu'mina billahi an tu'mina billahi a gani asalinsa tu'minu ne amma tun da an tazo hadisin jibril kenan sai aka ce an tu'mina billahi ba wani misali ammi eh eh akwai anurin nan eh babu babu an ga wannan aya to ina wata aya eh eh wa an atlu al qur'ana kakka ce atlu wa an atlu al qur'ana eh saboda fataha tana bayyana ga harafin illa inda wawun ne ko ya'un to sai me su kenan sun kare a ƙur'ani to bari mu je harafi na biyu tunda kun ce sun kare saboda haka ita dai an me take fa'idantarwa banda nasaba me ma'anarta hmm? ko kurma hake na kana wani abu a mi menene ma'ana an in ta shiga ga jimla mi take kara ma jimla ko ba ta da ma'ana yanzu nan da ya ce an afuza wace fa'ida an ta kara ma afuza shi ne a ta'akid ƙarfafawa eh to shi ne ba a datta yawwa saboda haka yanzu ya karfafa zance ne saɓanin canda inda bai sa an ba arju kenan wannan raja'i sara ƙauyen eh ma'ana ina ƙauna ƙauna mai tsananin ƙarfi a fuzala da hibri in rabauta wurin babban malami to sai na biyu wa kai la wa kai min ha ka ƙaulika zurni kai malaci muna da kaila kaila asalin takaici ko sannan muna da kai kuma marar lamun akan ce kaila akan ce likaila sannan akwai kai eh amma duk ma'anarsu guda ne ka ƙaulika ka mazarcin ka zurni ka ziyarce ni bi hasfi menene ya ulmutakallim eh zurni zurni to amma me yasa an ga shafe ta saboda wazani to ka ziyarce ni kai domin ufidaka in ƙare ka in fa'idantar da kai ilman da wani ilimi mai fa'ida sai ce mi lan yufidaka hu gairi wanda wani na ba zai amfane ka da shi ba ba zai amfane ka da shi ba mana inda ka ziyarce ni to zan fa'idantar da kai da wani karatu wanda wani na ba zai fa'idantar da kai wannan fa'ida ba to mahallin shahir menene kai ufi daka e, to ya halatta kuma ka ce likai ufi daka ko kaila ufi daka ko kuma ita ma ai ta zo a ƙur'ani ko kamar misalin mi eh kai ta ƙarra ainiha ko to ina wata kai la ya kuna dulatan bainal agani yayi ina wata likai la ta asau alama fatakum suna nan da yawa to saboda haka da kai da likai da kaila duk guda ne ana ƙara lamunci in an gada ma kuma a shafe an an gada ma a shafe lamun ɗin to sai baiti na nawa to me ma'ana kai ita sannan me sharaɗin nasabata don an yi cikin ibnul ward me ma'anarta tufidu ta'lil eh ta'lil bayanin illa yanzu da yace zurni sai ce mi kai ufi daka me illa fa'idantar da shi a ziyara kinan bai ziyarce shi ba zai fa'idantar da shi ba zai fa'idantar da shi ba to menene sharaɗinta na nasaba mun karanta cikin ibn al-ward shine an ta kuna musaddara ta zamo fi awwali jawabi shart ta zamo fi awwali jawab tun da zurni kamar akwai wani abu na umarni ciki to ya hatazu ila jawabin jawabinsa shine ufi daka to wajibi ne kai dinnan ta fara zuwa sannan fi'ilin da zai zamo jawabi ga shi talab jawabu talab ya biyo baya gare ta akwai wani sharaɗi kuma da sun ka ambata an ya kuna alfi'ilu lilistikibal ya zan fi'ilin nan zai zo ne nan gaba ba ya riga ya faru ko yana faruwa ba Allah ya kuna halan. an yi wannan cikin nawasibul fi'ili a cikin dan wardu duk an faɗaɗa bayani yanzu da ka ce zurni ko kaga ai ziyarar ba ta auku ba ko ta auku to ka gani to sharaɗinta shine ta shiga ga fi'ili mudari'i wanda mi bai riga ya auku ba amma zai zo nan gaba kaga kai ta karra ainu hacan bai riga ya auku ba eh to wajibi ne ko ne harafi ka san aikinsa kuma ka san ma'anarsa sai lan duk da ya kawo misalinsa a baya amma bari mu karanta shi walan haka nan cikin hurufin nasbi akwai mi lan kaga can ya ce walan lan yufidakahu ghairi lan yufida asluhu yufiduka to ita na misalin ta ƙur'ani lan lan nasbira ala ta'amin wahidin to sai wani lan tanalul birra asluhu tanaluna ne sai aka shafi nunin raf'i saboda lan ina wata lan na da'uwa min dunihi ilaha to ina wata walan tajida lahu waliyan murshida ina wata walan ne ko falan ta ƙilla ya sheka eh ba aya ka kawo ba ya halatta a canza aya to ya zaka ce walan kai kuskure sai ka karbi kuskure qur'ani Allah wanda yake haka yake tauqifi ne ya shek arabi ko digo ko wazali la yajuzu tagayyuruha eh eh falan tajida lahu waliyan murshida eh la yajuzu an taqula walan amma in kana hunaka qira'a to kaga to ina wata aya aha an kawo ta ya shek aha a kawo ta walan taf'alu ko fa in lam taf'alu walan taf'alu to ina wata asluhu taf'aluna ina wata lan bai yiwa a ce sun kare eh walan tarda ankal yahudu me asalinsa eh ta yi nasaba me yasa to eh a to ai ko mu'talli ne dole ce mai nasaba mhm an ce walan tarda ko to mi ta shahi ko ba shahi ko mi ba hmm me ma'ana walan tarda hmm kun yi shiru eh me ma'ana aya walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum to menene ma'anar aya me le irabin aya lan me har me me le irabin ta aha shikenan eh wasu kibalin to sai mi aha to aha نعم نعم وعلامة نصبه نعم
الفتحة المقدرة نعم على الألف نعم منع من ظهورها التعظيم التعذر ياي ها كوين شروع الإعراب صحيح أم؟ الإعراب صحيح لربي نياي ترضى أم؟ مي ماضينسا
رضيع رضيع مي أمرنسا إردي مي مصدرنسا أم؟ to a zurfafa bincike kan wannan aya hal hazal i'rabu sahih amla sannan lan ta yi aiki ko ba ta yi ba in ta yi meye aikin ta in ba ta yi ba kuma meye dalili kowa ya kokari ya bincika zuwa gobe sai a zo da amsa ina wata aya sun kare daga walantar da ankal yahudu a a a to sai wa izan wa izan me misalin izin bai kawo shi ba me misalin izin Gama ka ce sa a zuruka sai ka ce izan ukuri maka. Izan ukuri maka. Me ma'ana izan? Ma za tu fi? Hmm? Kun yi shiru.
tana fa'idantar da samun kamar ya samu Hmm? izan ukuri maka sa'azuruka izan ukuri mok- ukuri maka ita ma tufidu da illa wasabab dalilin girmamawa ta gare ka shine mi ziyarar da za ka yi ko ba shine dalili ba sa'azuruka izan ukuri maka kenan in ban ziyarce ka ba ba zan samu ba zan samu girmama ba ita ina misalin ta a ƙur'ani izan wa'idan ƙalabu a ƙalabu mudari'un ne inda ta biyo bayan fi'ilin mudari'un shi muke bukata kuma ta yi aiki eh
babu shi
kila duk ƙur'ani babu izan hal haza sahih ha izan babu shi a ƙur'ani to a kawo na larabci Hmm? kowa ya tashi jimla ya sa izan kuma ta yi aiki na'am bismillah bismillah na'am na'am na'am jimla guda kacal in kana da aya ko hadisi kuma za ka iya kawowa aha babu ita ma eh to ai ya kamata kowane harafi ya zan kana da misalansu duk karatunmu na ɗanwar da hudu an yi ta kawo misalai wannan ya nuna ba kwa baraja na'am to me eh me sharaɗin aikin izan me sharaɗin nasabar ta ita ma can ma an baɗi shuruɗu me sharaɗi a cikin ibn al-wardi duk an yi bayani Na'am. Babu misali ita ma babu kowa ba zai iya kawo wani misali ba? Hmm? Izan misali muke bukata na larabci sahihi ko aya ko hadisi ko wani baiti. inda izan ta biyo bayan fi'ilun mudari'un kuma ta yi mai aiki ta yi mai nasaba dam wa zai motsa mhm na'am to ba sai ka bata lokaci ba sai ka ce bari in gwada ba kawo kawai yan akwai in kuma babu shi kenan idan a taituka a taituka wani irin fi'ili ne fi'ilin ne madin ba shi ake bukata ba to kowa ya kokari ya lalaba misali biyar na izam ya haddace sannan a duba cikin alkur'ani ta zo ko ba ta zo ba cikin alkur'ani ina ne izan ta zo kuma ta yi aiki ta biyo bayan fi'ilun mudari'un kuma ta yi mai nasaba sannan mi malaman nahau sun ka faɗa game da sharaɗin yin nasaba gare ta duk waɗanga bayanai suna nan cikin darasi na ashirin da nawa duk an faɗaɗa bayani karatun ɗaya na aka yi baku baku a bibiya mafi yawanci ma masu saurare na alkharij sun fi ku amfana don wani da ya bugo waya ya yi wata tambaya kasan yana bibiya kuma yana amfana amma ku ya ka ai karatu ka rufe littafi ka taya ka to haka yaushe zaka zaka zama ma ko ɗalibi ka zama ɗalibi abin ya waya to yana magana zama malam to sai a bincika cikin alkur'ani a zaƙulo akwai izan ko babu allati tansibu al-fi'l al-mudari sannan in akwai in sun kai biyar sai ka haddace in baka samu wato ka samu na larabci naka banda wanda ma ha kawo sa azuruka idan ukure maka banda wannan ka lalaba naka wani larabci sahihi sai ka zo da shi wa hatta sannan hatta ita ma tana yin min tana yin nasba me ma'ana hatta eh tafidul gaya Mm, tana bayani akan gayar abu matukar abu Mm, ko kuma ghayatul hukumi to ina misalin hatta Hmm? Hmm? Nan. to yana fi'ili mudari yake ciki babu fi'ili mudari nan suna ne hatta tattabi'a millatahum to ina wata ja'a fi'ilun ne madin ya shek mudari'un muke bukata eh ilaina to ka cika aya ba a wasa da ƙur'ani ƙur'ani wa daban ne eh in ka ja ƙur'ani to ka nuna ƙur'ani ka ja in kuma larabci kai a san larabci kai eh don ba a bata ƙur'ani ba yanzu an kai magana akan ƙur'ani ba hatta ya ruja ilaina musa to ina wata aya na'am
hatta ya kula rasu hatta ya ƙular rasulu ina wata ta yi na'am sun ƙare?
hatta a cikin hadis hatta a kuna a habbo ilai a habba eh ba a habba yake ba hatta akuna a habba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasu ajma'in hadisan anas muttafaqun ala sihhatihi na'am ina wata sun kare to wala mu kai sai lamu kai lamu ta'lil allati tufidu illa an kira ta lamu kai saboda ta yi tarayya da kai waccan da ta gabata wajen bayanin illatul hukumi wasu na kiranta da lamu ta'lili da shi ta shahara lamu ta'lili lamu ta'lili ina misalinta
linaja'ala Ehe, tazkiratan wata iyaha uzunun wa'iya ina wata aya linaj'alaha eh na'am ina wata lamu ta'lili
linursir alai linursila alaihim hijaratan ina wata eh linaftinahum fihi ina wata
liyas'ala sadiq liyas'ala sadiq kana kana jin tsoro ne eh liyas'ala sadiqina an sadiqihim ina wata lamu ta'lil na'am ina wata su kenan sun kare
liyazuqa wa bala amri eh liyazuqa
a ba haka take ba ko haka take wace a sura
suratul ma'ida wa
to bari liyazuqa wa bala amri man ah, wa man to wace ka ji kai to ina wata li ya zuƙa wa bala abrihi ina wata na aza ko yana son ya ja li ya zuƙu eh na aza ce yasa gaba a to ina wata aya babu wa su'a
li- liya su'a li- eh akwai liya su'a akwai liya su akwai liya eh to jayo wadda ka sani
liya su'a shi na nace jayo ta wadda ka sani ne liya su'a
to ina wata eh li yu'adhib al munafiqina yayi azab kenan ina wata to walamul juhudi sai lamul juhud ba lamu kai ba kun san akwai bambanci tsakanin lamul juhudi da da lamu lamu ta'lili ko ta aljuhud wasu suka ce ma'anahu annafi wasu suka ce ma'anahu al'inkar musu ko korewa duk dai abu ɗaya ne ina misalin lamul juhud a ƙur'ani Hmm? mun sha bayani a kanta ba ɗaya ba biyu ba kasurar kalamu alaiha ina misali a kanta cikin alƙur'ani ha? lamul juhud subhanallah wala taqulanna eh wala taqulanna
wace ayata wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun to ina lamul juhudi take ciki la a ba la an ka ce ba la hunaka farqun baina la wa la lamul juhudi ai ba la yace ba ehe waccan la ce ina ta aiki daban sana'ati ilaiha na'am aha lamul juhud eh Mhm. Ga sunan da yawa. Wa ma kana Allah li yutli'akum 'ala al-ghaibi. Hmm? Ko ba za mu yi juhudi ba ce? Juhudi ce, saboda nafayi ya gabace ta, wa ma. Ko? Wa ma kana Allah li yu'azzibahum. ga sunan da yawa to ina wata aha
ma kana almu'minuna aha liyan firu kafatan to ina wata sun kare? hmm? lalle wannan ya nuna ba kwa karatu hakura aiki sai shiririta a'a hurufin nasbiha wanda ya kamata a ce da an zo ma ana jin misalai kamar ruwan sama to in mutum ya mai da karatun nahau a haka babu ta ɗabiki yaushe za ka gane nahau nahau ya jiri ma a tattabik kana karantawa kana ɗabbaƙawa kana karantawa kana ɗabbaƙawa shi ba karatu na da za ka yi ɗaya ka ruhe ba yanzu misali an yi hurufin nasu bai ɗaya ka aji littafi ka taya ka a'a ka ɗauko alƙur'ani ka ɗauko hadisai ka ɗauko waƙoƙin larabawa ko cikin littattafan da ake yi ko alfiyan nan misali sai ka yi ta duddubawa ina aka samu hurufin nasbi an samu a baiti kaza sai ka haddace an samu a aya kaza sai ka kiyaye an samu a hadisi kaza sai ka kiyaye ko fiqihu ne ko askari ko risala ko bulugul maram ko riyadus salihin kana da inda zaka koma ka yi aiki amma haka ɗaya a yi karatu ka koma ka ka shantake eh kuma kana nan ka sake baki kana jira a kira ka malami ha ba da Allah muwakan ma'adalci ko to a dawo le irabi tun da can kun kasa na'am me yace baitin farko shi ni ka magana ai ko ka ji na yi wani abu wane baiti za mu tashi dama mun yi wa an wa'ala min haka ƙaulika sirwa in hadarta ala ammarin fas'alhu an amri ko Mm. an amri jarun wa majrur sai ce wa rubba ko sai ka ce alwawu wawu al'atafi mabniyun ala al-fathi la mahalla laha min al-i'rabi sai ce mi rubba me mahallinta hmm? tunda an ce wawu al'atafi me mahallinta in kuma kaga dama ka ce mi wawu isti'naf a ba ta zam- ba ta zama mubtada dole in dai wawun ta zama wawul adafi to rubba labudda an yakuna ma'tufun Mm. in kuma ka ce wawun wawul isti'naf to sannan ne sai ka ce rubba mubtada'un ko to ne fi dacewa wawan a ɗauke ta wawul isti'naf ko wawul adaf wawul adaf to rubba ya zamo mi
معطوف على aha ala marfu'in aha عن وعلى
to ya an ce wawul isti'naf ha rubba ta zamo mi mubtada to ina khabar dinta ina khabar dinta
لليمين a'a khabar dinta mahazufin taqdiruhu min hurufil jarri min hurufil jarri rubba to sai ka ce wawu wawu listi'naf mabniyun al fathi la mahalla laha min al i'rabi rubba ko sai ka ce me mubtada'un مبني على الفتح كو مبني على الفتح في محل رفع مبتدا مبتدا وخبره محذوف تقديره من حروف الجر من حروف الجر سيتشي مي
وواو eh to wannan yafi a ɗauke ta cewa wawul isti'naf ce rubba ɗin ta zamo mubtada amma khabar ɗin ta muqaddar ne wa wawun wa sai ka ce wawul atafi mabniyun al fatihi wawun ma'tufun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih ko li'annahu mufradun sai mi لليمين لي لليمين لي حرف جر مبني على الكسر اليمين كو اليمين اسم مجرور بلي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد لليمين تسمي وتا
وجار بأغما باي والجار والمجرور متعلق كو متعلقان بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو استقر إيه بمعنى للي اس- لليمين استقر كو كائن سمي وتاؤها الواو والعطف مبني على الفتح تاؤها تاء معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو مضاف والهاء ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه سامي وكاف وكاف واو هو واو العطف مبني على الفتح كاف معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد سيمي
بها بها بي حرف جر مبني على الكسر ها اسم مجرور كو ضمير آه، ها ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مجرور بباء نعم
سيمي والجار والمجرور متعلقان بمن بمحذوف
أه؟
محذوف
bi fi'ili ta'ati wanda zai zo gaba Mm. ga ya can gaba ko ba huwan shi ba to sai mi Ehe. التشبيه اسم مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أها تأتي فعل مضارع أها مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل لماذا؟ أه؟ لأنه معتل الآخر شي مكي نيما إيه وبا إلا غريبا مهم. تو شيني وفاعله أها ضمير بارز مس... آه، ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي sai ka ce wal jumlatul fi'liya min al fi'li wa fa'ilihi fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada shine at tashbihu da ya gabata madad dahari mada aha zarfu zamanin aha mabniyun على الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر سيمي وهو مضاف الدهري اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مضاف أها لأنه مضاف إليه نعم لأنه مضاف إليه سيكا تشيمي أها
فكن
أها
سائلا تو فكن مي محل كن فا
فاء الاسم اسم أها
مبني على فا فا مي مي محل فا سيكا تشي الفصيحة الفصيحة إيه والفاء فصيحة مبني على الفتح إيه أبين ليس أكيرات الفصيحة لأنها تفصح أما بعدها abin da abba ya gare ta yufsihu amma qablaha to shi yasa aka kira ta da fasiha wani lokaci kuma tana bayyana abin da aka shafi aka boye na'am sai mi كن kun aha
فعل na'am
مع eh فعل ماضي ناقص فعل ماض فعل أمر ناقص أها مبني على السكون أها وفاعله لا واسمه ضمير نعم مستتر فيه وجوبا تقديره أنت yawwa saboda haka duk inda an ga samu kun kana ya kunu kaunu to dole sai ta yi aiki saboda haka sai ka ce ismu kun domirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta sa'ilan aha khabaru kun mansubun wa alamatu nasbihi الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد عما أها نعم أما ميلي رابع عما أها أما سيكتي عن حرف جر مبني على السكون وهزف النون أو نعم وهزف النون لماذا kun yi shiru ko babu nuno an ai ba a haɗe take ba to me yasa aka shafe ta
للوزن lil idgham saboda ana son a a shigar da ita cikin mimun shi yasa an ga ce amma mimun din ba shadda aka yi mata ba yawa in kuma kaga dama ka ce wa udgiman nunu fil mimi an sai ka ce harfu jarrin mabniyun ala sukuni to kar kai shiru ɗaya ka wuce ka ce a'a wa udgiman nunu ko wa udgimatin nunu fil mimi Aha, ma na'am me ma ismul mausul Aha, majrurun bi an ko wa alamatu jarrihi Aha, ina take to الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها ياي اسم الموصول مبني ني. ها مبني ne saboda haka ba takadiri ba ne yawwa ma ismul mausul mabniyun ala sukut fi mahalli jarrin majrurun bi an haka zaka yi li'irabin sa na'am sai mi والجار والمجرور لا بد من التعلق أها والجار والمجرور متعلق كو متعلقان بسائلا بقي أها أها فعل ماض أها مبني على الفتح مهم. لا محل له من الإعراب نعم وينشروا مهم. لضرورة الوزن وفاعله شيء ساكتي بقي أصله بقي بقي to kaga fataha ta bayyana sai ka ce fi'ilun madin mabniyun alal fatihi wa sukkina ya ko wa sukkina akhiruhu li daruratil wazni wa fa'iluhu damirun mustatirun أه. و... و... جوازا تقديره هو أي أما بقي هو أه. من حرف جر أه. مبني على السكون ku dinga motsawa mana shi yasa ake ba ku fursa hurufihi hurufi ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi li'annahu جمع التكسير يا شيخ وهو مضاف والهاء ضمير بارز متصل مبني على الكسر على الكسر في محل جر مضاف إليه فإني فإني الفاء أه؟ فاء التعليل كوكة للتعليل مم. kuma kaga dama ka ce fa'ul fasiha tana iya ɗauka mabniyun alal fatihi inni inni me le rabe inni aha eh sai ka ce harfu nasbin wa taukidin harfu nasbin wa taukidin mabniyun alal fatihi مبني على الفتح كو هكا ني وين شروع آه باقا بني إني هاي زكورة da saura ga lirabi ku kaba jiki an tada sallah inni aha حرف توكيد ونصب مبني مهم. على الفتحة كو منع من ظهورها اشتغال أها منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة والنونها نون a nunu alwiqaya la mahalla lahu min al-i'rabi to sai mi a ina ina ismu inna wa ya'ul mutakallimi damirun barizun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin ismu inna Mm. saboda haka inni aha sai ka ce inna harfu nasbin aha wa taukidin mabniyun alal fataha mana min zuhuriha ishtigalul mahalli bil harakatil munasiba lil ya wa nunul wiqaya la mahalla laha min al i'rabi wa ya'ul mutakallimi damirun barizun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin ismu inna sai min اقتصرت اقتصر فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الف- بضمير الفاعل وضمير الفاعل بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل سيكتي والجملة الفعلية من الفعل وفاعله في محل ماذا رفع خبر إن منصوب أي خبر إن eh almazkuru ko al asabiqa eh khabaru inna Mm. wal jumlatu min al fi'li wa fa'ilihi fi mahalli raf'in khabaru inna al qawla maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu zahiratu ala akhirih jazman jazman حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره حال ني حال ني من قول على حرف جر مبني على السكون القصر اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد والجار والمجرور متعلق كوكتي متعلق عن ديني بمي أه؟ نعم بمي اكتصرت لا بد للجار من التعلق بفعل نو معناه in an samu fi'ili ko abin da yake ɗaukar ma'anar fi'ili kamar ismul fa'il ismul maf'ul sai su yi ta'alluki ga alijar wal majru
to wannan shine sai wani sati sai mu yi li'irabin ah, baitocin babi na gaba ko na hurufin nasbi lallai in kana son ka eh na hau dole sai ka yi at-tatbiq duk abin da ka gani hawil an tu'ribahu to wannan sai ya taimake ka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته